بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta asabar uku ga watan Muharram shekara ta 1947 wanda ya je da 28 ga watan Jun 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Umratul Ahkam na Al-Hafiz Al-Allama Abdul Wahid ibn Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi idan ba manta ba muna cikin babi na babi na wato sallar tsoro ba mun karanta waɗannan hadisai guda uku insha Allah tunda yau abin da zamu shiga shine zamu kirdigo wannan hadisan da malami suke cewa hadisai bakwai ko shida sun tabbata a babu yanzu insha Allah zamu kawo hadisan tiryan tiryan a guda uku sannan kuma sai mu ƙara kawo guda uku ko kuma guda hudu gwargwado yanda wato malamai suka yi sabani ko ji gwargwado yanda kowa ya kalli hadisan bababanta ne ko kuwa akwai hadisin da ya shiga cikin hadisi hadisi na farko malam da ya kawo mana akwai tambaya da aka yi amma insha Allah wanda ya tambaya a cikin karatu zai ji zai ji na gane inda ya samu iskali da na koma karatun naji insha Allah zai ji inda a wato bayani yake malam ya kafa mana kujaje babu salatul khawfi yace an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma qala sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawfi في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخر فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة وانا حديثي لك عبد الله بن عمر لي كما da muka karanta hadisin sa TV baya Abdullahi dan Umar ke cewa manzo Allah yayi mana sallah sallah na tsoro fi ba da ayyami hillaci da kai fi hal'adu a wasu daga cikin kwanakinsa da ya haɗu da abokan gaba faƙama ta'ifatun ma'ahu sai wasu daga cikin gungu na sahabbansa suka miƙe za shi sallah tare da shi wa ta'ifatun bai za ila aduwi wasu daga ciki kuma suka fuskanci abokan gaba wa salla bil ladina ma'ahu raka'a sai manzo Allah yayi sallah tare da wanda suka yi sallah tare da shi raka'a daya thumma zahabu sai suka tafi wannan ruwaya ce ta Salim ibn Abdullahi ibn Umar daga babansa Abdullahi ibn Umar az-Zuhri ke rawaita daga Salim daga babansa Abdullahi ibn Umar amma ruwayar da ake ruwaitowa daga Nafi Nafi Maula ibn Umar sai ta ƙara da cewa ba su sallama sallan ba ba ka sallan ba suka juya kawai suka tafi suka fuskanci abokan gaba wa ta'ifatun bi zalila lu fa sallama bil ladina ma'ahu raka'a thumma dhahabu wajen al'akaruna sai waɗancan su kuma wanda suke fuskanta abokan gaba suka zo fasalla bihim raka'a sai mazala ya sai musu salla raka'a ɗaya wa kada tubba ifata ne raka'atan raka'a kowace ƙungiya guda biyun kowace su ta suka rama raka'a biyu da ya saura alhafiz ibn hajar yake cewa al'abhar abin da ya faru mazala ya riga ya fara yin salla da ƙungiyan farko raka'a ɗaya ita kuma sai ta tafi bata sallame ba ta je ta ci gaba da fuskanta abokan gaba sai ta bin ta zo da aka gama shi kuma ya riga gama sallarsa sai ya sallama sallarsa su kuma suka tashi suka ƙaro wannan raka'a ɗayan da samu ba da suka gama kuma sai suka je suka ƙara fuskanta abokan gaba sai su waɗancan na farko wanda suke su ne aka fara sallar da su a farkon suka dawo sai suka rama wato sallar su kaga sai ya zamana wanda aka fara da su ba su suka ba su ne ƙarshen gama sallah ba su ne wanda aka fara da su su ne ƙashin gama sallah wanda kuma ba a fara da su ba su ne kuma farko gama sallah haka wannan ruwaya wannan shi ne hadisi na farko sai a taya ni kirga hadisan duka shi ne hadisin farko sai hadisi na Yazid ibn Ruman an Salih ibn Khawwat ibn Tubayra amma salla ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata dhat ar-riqa' salat al-khawf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wajaha al-adu فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم wani hadisi ne na Yazid ibn Ruman daga Salih ibn Khawwat ibn Jubair daga wani mutumi da ya salla bayan manzon Allah sahabi ne ba ambaci sunansa anan ba salatar zatar riqa sallata yakin zatar riqa insha Allah za mu zo saboda yanda abubuwa suka nemi hararewa za mu zo mu bayanin a wani waje je ne misali yayi wannan sallar kuma zatar riqa in haban mata ne saboda anan kaga hadisin Jubair an ce Jabir an ce za ta rika anan an ce za ta rika hadisin Abdullahi dan Umar shi ma an ce qibala najat najat din kuma shi ma wani mafuskanta ne na za ta rika da to abin sai ya dai bai hade a to kaga yana bukatar sai ayi tahriri kware da gaske a sai yake cewa salatul khawf sallah ta tsoro anna ta'ifatan saffat ma'ahu wasu daga cikin gungun sahabbansa sun sahu tare da shi وطائفة مجاهد عدوي وصدق تيمون سكا فتنتا وكان غابا وصلى بالذين معه ركعة وان da suke tare da shi suka yi raka'a dai tare da shi in makabata qa'iman sai manzo Allah tashi zai zo raka'a biyu sai ya tabbata a tsaye wa atammu li anfusihim sai suka ƙara sama kansu ragowar raka'an su kun ban sarafu sai suka juya suka sallame a wannan kamar mantayim shi ya makawo na istishkalin sai kuma da aka koma na kanka tambayar wannan tambayar na mantayim so wataƙila a bayani na bai fito fili wadda ɗin ba a ƙwayifan farko gungun farko wanda da aka yi raka ɗaya da su magana da zo zai raka a biyu sai ya tabbata tsaye shi kenan sai su kuma ya jira su ya ta jo ba sura su kuma ya jira su sun arshi na su da koyi raka ɗaya da ya rage musu in da ma ƙasar ce yayi to shi kenan sai suka gama kuma suka sallabe wa ta muli an fusim suka cika ma kansu shi matsala yana tsaye wansarafu suka sallama sallarsu kaga su sun gama so da tun da sun riga sun gama sai suka tafi wajen abokan gaba ba ba a bin su koyi ba ko za su dawo ba wasaffu bi jahal adubi sai suka je suka fuskaci abokan gaba wa ja'at qa'ifatu ukhra sai wata kungiya ta biyun ta zo fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat sai manzo Allah yayi musu salla raka'an da ta mashi saura shi thumma tabata jalisan da yazo zai tahiyya mai koyin sallama sai ya tabbata a zaune wa atammu li anfusihim suka cika ma kansu wannan sallah din thumma sallama bihim sai sallama da su kaga manzo Allah yayi sallama da kungiya ce ta bi kawai kungiyan farko suka yi sallah suka suka suka sallama su su suka karshe sallah su suka sallama su amma dai sun sami raka'an farko tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin farko muka ce wannan kusan da yawa daga cikin malamai sun fi zaben wannan sallar maita saboda suna cewa ta fi dacewa da wato zahirin qur'ani Allah tana cewa wata kun ta'ifatun ma'aka wal ya'khudhu aslihatahu in bai za tajidu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak adan Allah ta'ala yake cewa a samu wasu gungu su zauna tare da kai su sallah idan suka yi sujada nan suka sujada abinda ake magana idan suka cika sallar su suka cika sallar su sallar su cikakkiya to shikenan wata ta'ifatun ukhra lam tusalli wali sallu ma'aka wata kungiyan ta zo ta ci gaba ta zaura tare da kai ta ma kuma a wato lam yusallu fali sallu ma'aka wasu kungiyan da ba su sallah da kai ba su ko su sallah tare da kai su karashi sallar su gurgurdan yadda yi a wannan hadisi na Salih ibn Khawwat wato ya fada wannan suka ce ya fi dacewa da sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kungiyan farko cin sallar su cikakkiyan su raka'a ɗaya tare da ma'aiki raka'a ɗaya suka kawo ta raka'a suka kawo ta da suka sallame su kuma kungiya ta biyu ba su samu a farko ba amma sun samu a ta biyu amma manzala ya jira su a wajen tahiya suka sai sallama tare da su a wannan shine ra'ayin Imam Ahmad Imam Shafi'i da yawa daga cikin malamai kuma shine ra'ayin Imam Malik a farkon al'amari shine ra'ayin Imam Malik a farkon al'amari a so sai kuma hadisi wannan kun ga hadisi na Salih ibn Hawat ibn Zubair malai yana cewa shine dai wannan hadisin Sahal ibn Abi Hatma amma taƙiƙin da muka yi ba shi ne ba wannan salih ibn khawwat ya rawaito hannun hadisi ne daga babansa khawwat ibn tubay kamar yadda al-habib ibn hajar ya taƙiƙi sai hadisi na uku hadisi na uku banda hadisin Jabir hadisi na uku shine wanda yake da alaka da wannan hadisin wani wani za ka ga yana haɗe shi ya zama hadisi daya wanda ya haɗe shi zama hadisi daya to kaga shi hadisan guda shida za su zama a wajensa wanda kuma yace hadisai daban-daban ne wanda kuma wannan mafi rinjayar da wannan alhazi ya fi rinjayar da wannan to kaga zai zama hadisi bakwai shi a wajensa kuma wannan shine abin da Imam Ahmad yake ishara zuwa gare shi shi hadisi na Sahal ibn Abi Hatma yana cikin Imam Malik ya rubuto shi mawqufan cewa magana ce ta Sa'ad ibn Abi Hatma kuma an samu a cikin Sahih Bukhari da Muslim Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ya rawaito hadisin ta hanyar Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar Siddiq daga babansa al-Qasim ibn Muhammad daga shi Sa'ad ibn Abi Hatma daga manzo Allah manzo Allah ya yi musu sallah irin wannan sallar makaranta kawai dai bambanci shi ne manzo Allah bai jira su ba yanda aka san aka ce ya jira to sai manzo Allah shi bai jira su ba sai ya riga kawai sai aka ce thumma sallama sai ya sallama sa kawai fa yaqumuna fa yarka'una li anfusihim ar-rak'ata al-baqiyata thumma yusallimu da manzara ya sallame sai suka tashi tashi su ƙara roga kowar ka da yake musu sai musu saura sai su sallame wa kansu kaga wannan hadisi daban-daban ne wannan hadisin Salih ibn Khawwat da yake rawaitowa daga babansa Khawwat ibn Jubair shi manzara ya jira su wannan samfuri ne daban kaga shine hadisi na biyu da muke da shi sai hadisi na uku kuma shi manzara bai jira su ba kawai da ya ga barka'ansa ta biyu shi sai sallame su kuma suka tashi suka ƙaro ko raka a ɗin saura shi kenan kawai sai kuma suka sallami ma kansu wannan shine hadisi na uku da muke ci saboda haka nan ba da dake cewa rasul ladhi sallama ma'a rasulillahi huwa sahal ibn abi hatma wannan malam bai dace ba kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya taqiqi bai dace da wato daidai ba abin da yake mafi inganci shine shi hadisi sahal ibn abi hatma hadisi ne mai zaman kansa sun yi daidai ne kawai a galiba aikace aikacen sai dai wajen sallama zalla ya a hadisin Khawwat ibn Jubair ya jira su a hadisin kuma Sa'ad ibn Abi Ahmad bai jira su ba ya riga ya wato sallaman sa sai hadisi na gaba wanda mali ya kawo shine hadisin Jabir wanda Abdul Malik ibn Abi Sulaiman yake rubuta daga Abu ibn ibn Abi Rabah daga Jabir ibn Abdullah Jabir yake cewa shahidu ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan khawfi nas halarci sallah ta tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فصففنا صفين sai muka yi sahu biyu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala aduwu bainana wa bainal qibla su kuma makiya suna tsakanin mu da alqibla wato a wannan karan ya zama kamar wato suna fuskantar gabas misali mu anan ne suna fuskantar alqibla fa kabbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya kabbara sallah wa kabbarna wa kabbarna jami'an mu ma sai muka kabbar sallah wa raka'a yayi ruku'i wa raka'na jami'a duka muka ruku'i thumma rafa'a ra'sahu sai manzo ya daga kansa min ruku'i daga ruku'i wa rafa'na jami'an sai muka dago daga ruku'i dukan mu thumma nahadara sannan sai manzo Allah sai ya durkusa bis sujudi yana mai sujada والصف الذي يليه ثم وذا سود سكي بي مسا sai suka tafi sujada tare da manzo Allah wa qama as-saff al-mu'akhkhar sai su wato sahun da suke na baya fi nahar al'adui wanda suke wato goshin wato makiya sai suka tsaya su ba su sujada ba falan ma qadan nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud a lokacin da manzo Allah ya ƙara sujadar sa wa qama saffu alladhi yalihi suma wato wannan sahun da suke bi masa suma suka dago da sujadar in hadara as-saffu al-mu'akhkhar sai su wannan sahun na biyu din su kuma sai suka durƙusa su ma su sujada bis sujudi wa qamu suka har sai da suka miƙe da suka miƙe kuma sun mataqaddama saful mu'akhkhar sai su wani sahu na biyun sai suka dawo gaba wa ta'akhkhara saful muqaddam sai kuma sahun na gaban suka dawo baya thumma raka'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai yayi ruku'i wa raka'ana jami'an duka sai muka yi ruku'i thumma rafa'a ra'sahu ya dago daga ruku'i min ar-ruku'i wa rafa'ana jami'an duka mu sai muka dago thumma nahadara bis-sujudi sai manzo Allah ya durkusa ya sujada والصف الذي يليه da kuma wannan sahu da yake bayan sa alladhi kana mu'akhkharan fi rak'atil ula wanda shine yake na biyu a raka'an farko ya dawo raka'a wato na farko fa qama saful mu'akhkhar su kuma wanda suke bayan su su kuma sai na har al'adu suka tsaya a goshin wato abokan gaba suka tsaya suna fuskantar su falamma qaban nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud yayin da manzo Allah ya ƙara sujadar sa wa saful ladhi yalihi da kuma sahun da suke bi masa in hadara as-saful mu'akhkhar bis-sujud sai su ma wanda suke bayan su na biyun kenan suka koma suka durkusa suka sujjada fa sajadu suka sujjada kuma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sallama sallah wa sallamna jami'a mu ma muka sallame tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan wato suna fuskantar alƙibla ne akwai sahu guda biyu sahu guda biyu ga su haka suna suna bin manzo Allah daga kowane a sallah to manzo Allah da ya tafi sujjada sai wannan sahu na farko suka fara sujjada sai waɗannan su kuma suka tsaya a miƙe suna kallon abokan gaba da suka dago daga sujada suwa suka dago suka miƙe shi kenan sai su wa'ana suwa suka tafi suka sujada abinda ba ya musu saura da suka yi sujada din suka taso su ba shi kenan sai aka canza waje kuma sai wa'ana suka dawo gaba wa'ana suka dawo baya shi kenan sai manzo Allah kuma su ya ci gaba da sallah da su haka duka suka dinga yin aiki da aikin manzo Allah aka yi rukuyi aka dago daga rukuyi aka aka tafi sujada sai su wannan da ta su ne anan su ne anan annabi sai suka yi sujada suka waɗannan su kuma suka tsaya su kuma wanda da can waɗannan su ne wato a na farko su ne suka yi fara yin sujada a raka'an farko a raka'a ta biyu kuma waɗannan su ne wato suka zama suka yi jinkita sujadar su da suka yi sujada suka miƙo su ma waɗanda suka yi sujada suka mi suka miƙo daga baya kuma duka sun zo sun zauna sai aka yi tahiya aka yi sallama tare da juna wannan shine abin da ya faru a hadisin Jabir ibn Abdullahi insha Allah za mu zo mu ƙara wasu ɗan bayanai akan wannan waɗannan hadisai da insha Allah. Kala Jabir, Jabir yake wa kama yasna'u harasakum ha'ula'i bi imra'i. Yace wato na biyun sun yi gadi na farkon kamar yadda masu gadin ku na wannan lokaci suke yi da wato shugabannin ku. suke tsayawa a bayan su suna yin gadin su. Wa zakarahu Muslim bi tamamihi ma da ce ma Muslim shi rawaito wannan hadisi da wannan tsawon sa ka gani وذكر البخاري طرفا منه ما البخاري يا أما جوانا بأنقل إلى أنه حديث وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوة السابعة جوا مزا الله يا يسلى تعالى جابر يا يسلى تعالى مزا الله وتو ياكي تبقي غضوة ذات الرقاع ياكي ذات الرقاع إمام البخاري شيء ده يقول قوة السابعة يلا يحجى لأنه حديثي wajen nuna cewa zatun riqa akwai wasu abai na malamai ta faru ne wato amu khaybar shiga ta bakwai bayan hijira amma galibin wato masana tarihi suna cewa da ya faru ne shekara ko dai ta uku ta biyar sabani na malamai amma su wasa cewa shekara ne ta bakwai amma imam bukhari shi da wasu daga cikin malamai sun rinjaye cewa ta faru ne a yaki ta bakwai saboda sai zama zata sabi'a abin da yake magana shine a fisar fisar ta sabi'a a shekara ta bakwai a wasu daga cikin malamai kamar su al-hafiz ibn hajar suna cewa wannan zata sabi'a abin da yake magana shine wato ya koka da matsala ya halarce su ta bakwai na bakwai ibn hajar ya kirga su yace kaga badar ya halarta da kansa shi ya jagoranci yakin ba sariya ce ba ya tafi kuma uhud ya tafi khandaq ya tafi quraiza ya tafi muraisi ya tafi khaybar sannan kuma ya tafi zatul riqa kaga sun zama guda bakwai wannan al-hafiz ibn hajar ya tura akwai sabani akan wannan maganar na fi ghazwatis sabi'a a yaki ta bakwai me yake nufi Imam Bukhari shi yayi amfani da shi a wajen nuna cewa ai fi ghazwati sanati sabi'a fi ghazwati sanati sabi'a abinda ake magana kenan shi kuma su kuma wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake magana ai fi ghazwati sabi'a wannan alif da wato alif da lamun za a kaddara ta kamar a ce ne fi masjid jami asalin sa fil masjid jami sifa ce da masu dinsa sifa ce duka wannan kaga mun samu hadisi guda hudu hadisin farko hadisin Abdullahi da Umar hadisi na biyu shine hadisin Salih ibn Khawwat ibn Jubayr daga babansa Khawwat ibn Jubayr hadisi na uku shine Sahal ibn Abi Hasma hadisi na hudu hadisin Jabir ibn Abdullah to sai hadisi na hadisi na wato biyar shine hadisi na Jabir din jidda haka da kuma hadisi na wannan Abubakar ta Nufai ibn al-Harith as-sahabiyul jalil wannan duka shi yana nuna wato bazala ya bibi ne da su duka abici da ba ai to kuma kaga ita ma a wanda din ana ana cewa za ta rika shi za dole a zo a tantance a gawa wacce shiga za ta dace da kana kuma sallar su nawa ne mazalla hayayi ake ta cewa ita ce ne ita ce ne yakin da aka wannan salloli din duk da masana sari suna cewa shi duka bi sati bi bai a wannan tafiya din amma dai za mu zo insha Allah mu magana na malamai akan wannan akwai hadisi a ce wannan hadisi da manzon ya nuna cewa yana ya yi sallah raka'a biyu da kowace kowace kungiya yana cikin hadisi na Imam Muslim ya fitar hadisin Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Jabir jabir yake cewa aqballa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun dawo mun fuskanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna fi zatir riqa sai da muka zo wajen zatir riqa kaga ita ma dai ta mamitu da shi ma wancan hadisi da makaranta na Jabir akwai riwayan Abu Zubair al-Makki da yake cewa wato yakin da Juhaina ne kabilan Juhaina shi da zamu ka zo zamu tattauna kan wannan saboda ya haifar da istishkal sosai a cikin hadisi din qala sai ce kunna idza qala sai muka ce makanmu kunna idza atayna ala shajaratin dalila idan muka zo muka sami wata bishiya mai fadin inuwa tarakna hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu bar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yayi ya kwanta ya huta a ƙarshen wannan bishiya din wato sai zama kamar a lokacin da manzo Allah ya dawo ya dawo ne gab da azhar da kuma kusa al'ada su suna yin bacci na kaidula al'adar larabawa su suna yin bacci na kaidula to tun kafin a zo wannan gaba din inda an dawo ne an dawo ne daga wato fajan fama sai suke wato kirda na ina za a samu bishiya wanda za a hukuta kuma da a samu bishiyar da tafi kowace saboda haka sai a samu a bar manzo Allah ita saboda haka idan an karaba wani shugaba ba wai cewa za a shi shugaba wai shi ya zama sayyidul qawmi khadimuhum kamar wasu ke faɗa ba shi kulli ya tafa ba cikin cikin abin nan idan ba ku bari ya huta ba to kuma kuna buƙatar tunaninsa da jagorancinsa saboda ana buƙatar haka abin da sahabbai suka yi فجاء رجل من المشركين sai wani mutumi daga cikin mushrikai yazo yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sayfa rasulullahi mu'allaqun bi shajara a lokacin manzo Allah ya rataye wato takobin sa akan bishiya fa akhadha sayfa nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wannan takobi na manzo Allah fakhtarabahu sai zaro wannan takobi ya kisha hannunsa fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzo Allah atakhafuni kana tsoro na tunda yanzu na rike makami bazala yana kwanci sai ce mishi la ba na tsoron ka qala sai ce faman yamna'uka minni to wani zai hana kai maka abin da nake so qala sai manzo Allah ce Allah Allah ta'ala zai Allah yamna'uni mink Allah ta'ala shi zai hana ni daga sharrin ka fatahaddadahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai jabi yace sai sabu manzo Allah suka zo suka ba wannan mutumin tsoro fa akamata saifa sai wato ya mai da wannan takobi din cikin kubansa wa allaqahu sai rata shi mai da shi yanda yake wannan haka wato Jabir ya kawo Abu Salama ya faɗi wannan riwaya daga Jabir amma riwaya da tafi inganci shine ba haka abin ya faru ba za mu rubuta wato makfari abin da ya faru cewa manzo Allah cikin ikon Allah da ya ga masa wannan magana ta kowin fadi yayi ta kowin fadi yayi ba kamar nan da yake cewa shi ya mayar ba manzo Allah shine ya dauki takobin sai mai da shi ba amma ba wai shi shi wato ba kauyen ne ya dauki takobin sa ne ya mai da shi ba qala fanudi bi salati sai aka kira sallah a lokacin baya bayan an gaba wannan labarin shi wannan ba kauyen ya riga ya mai tafi sai aka kira sallah tun lokacin sallah azhar ta yi fa salla bi qaifatin rak'atayn sai sallah kaga a wannan yana nuna maka cewa ana iya kira sallah yayin da za a yi shi kansa sallah tsoro din sabanin imamu al-tsauri da yace shi ba shi babu iqama babu kira sallah to kaga wannan hadisin ainaci ne a inda ake masa sabani ce fanudiya sai aka kira sallah fa salla bi qa'ifatin bi qa'ifatin rak'atayn sai manzo Allah ya salla raka'a biyu da gungu farko kungiyar farko thumma ta'akharu sai suka juya da baya fa salla bi qa'ifatin ukhra rak'atayn ita ba wacce kungiyar ta zo sai musu salla raka'a biyu qala sai ce fa kana rasulullahi arba'u raka'atin sai zama manzo Allah ya yi da raka'o'i guda hudu da yi walil qawmi raka'atani su kuma waɗannan sauran sahabban nasa kowanne ya yi raka'a biyu raka'a biyu a ruwayar da nake cewa ita ce ta daidai wannan ruwaya akwai dan kuskure kadan a cikin ta a inda aka cewa shi wannan makauyen shine shigar da ya mai da takuba a cikin kubansa shine wato ruwaya ta al-Isma'ili a cikin sahihin sa yace fa saqata sayfu min yadihi sai takobin nan da nan da manzo Allah ya ce Allah ne zai hana ni daga sharrinka sai wannan takobi ya fadi daga hannun wannan mutumin fa akhadha rasulullahi sayfa sai manzo Allah ya dauki takobin shi kuma fa qala tace man yamna'uka minni to ni yazuwa ni zai hana ka zai hana ni in maka abin da nake so in maka fa qala tace kun khaira akhir yace to kare zan mafi alkhairi wanda ya wanda ya kama wato makiyinsa wato shi kaga da ya shi da ya kama shi kaga ba wai ya ki masa ne ba amma shi manzo da yazo ya kama shi to kai kuma kai abuwa tun da yi ban yi abuwa ba amma fadi yayi to kai a samu abuwa tare da kai فقالت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ce kana shaidawa cewa ba mata da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai ce da ce a'a ni bai da wannan ba kaga su wato a lokacin da yawa wasu ba su iya ƙarya kaga mai yana tsakanin mutuwa ne shi ba zai iya munafunci ba eh qala tace walakin uahiduka alla uqatilaka sai dai ina maka alƙawarin cewa ba zan yake ka ba wala akuna ba a qawmi yuqatilunaka amma kuma ba zan zama tare da mutane da za su yake ka ba fa khalla sabilahu dan da nace ba zan ce da kwaɗa shi kar a wata sahabai su taba shi fa ta ashabahu sai wannan ba kawai yazo ba sahabbansa fa qala sai ce ji'tukum min indi khairin nas yace na zo muku daga wanda yafi ko yafi dukkan mutane alkhairi kuwa ya samu dama a kaina shi da sahabbansa amma ba abin da ya min gashi ya kyale ni fa kalla sabilahu zan sai kyale shi saboda haka kaga shi daga cikin hanyoyin da'awa akwai hanyoyin da'awa da da kitabar dabi'a amma yanzu ba akwai mutum a yanke sakinan karanta wa'azi amma in an zo ana aina mu'amala da shi a ce shi bai ta mu'amala ba wannan ya daga cikin abubuwa da zaka gani masu wa'azi a wannan lokaci ana dan zungurin mu gaskiya Allah ya kare mu Allah ya kyautata mu dabi'un mu wannan kaga anan yayi sallah raka'a biyu raka'a biyu su raka'a biyun farko farallin sa azhar din shi raka'a biyu ta biyu dan wani ya ga ba sai sai sai ce yayi da asar amma bai yi da asar ba yi da asar shi kuma skin da asar in ka ce wai da tafiya ne wannan raka'a ta biyu nafila ce raka'a ta biyu nafila ce saboda haka yanzu kaga wannan yana kai tsaye yana nuna wato halaccin mai farali zai ibn mai nafila eh ka san wannan ya daga cikin abin da wasu ke dan jin wani kaikayin sa dan me za a ce mai farali shi farilla ne kuma yabo wanda ke nafila to wannan kaga wannan hadisi na shi ne a wannan babu cewa mai farali shi a tuya da suke sallar bayan manzo Allah ya farali suke yi shi manzo Allah ko amma nafila yake yi to yayin da ya nafilarsa shi ko kaga ta isar masa da haka ta'addudun niyya bambanci niyya baya da tasiri a sallar da ku sallata bal ma da yanzu misali wanda wanda bai magana ba zai zo ya salla a baya wanda yake isha wanda babu laifi zai iya yi abin sa babu wani matsala akan wannan insha Allah ta'ala wannan ruwayan daga cikin abin da yake mata yake mata wato karfafanta shine ruwayan Hassan al-Basri da yake ruwaya daga Abu Bakarata Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi yana cikin sunan abi dauda wanda wata na ruwayar yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khawfi adh-dhuhra manzo Allah yayi salla a wani sallar tsoro da yayi ya sallaci azhar fa saffafa ba'dhum khalfahu sai wasu daga cikin sahabbai suka yi salla a bayansa wa ba'dhum bi izai al-aduwi wasu kuma suka tsaya suna fuskantar abokan gaba fa salla bihim rak'atayn sai ya sallaci raka'a biyu da wannan kungiyar farko din thumma sallama sai ya sallama fanfalan allazi da sallu ma'ahu wanda suka tsala tare da manzo Allah suka tashi suka tafi abin su suka tafi wajen abokan gaba fa waqafu mawqifa ashabihim suka zauna suka tsaya matsayar wannan ashaban abokan nasu da tare ake yakin tare da su sun baja ulaika wadannan kuma nabi su kuma sai suka zo wajen manzo Allah fa sallu khalfahu suka salla a bayansa fa salla bihim rak'ataini suka yi salla raka'a biyu tare da manzo Allah su ma thumma sallama sai manzo Allah ya sallama sallan fakalin rasulullahi arba'in sai zama zala ya sallaci raka a hudu wali ashabihi raka'atai ne raka'atai ne sabbata kuma suka yi sallah raka'a biyu raka'a biyu wanda kaga wannan hadisin yana ma'anar wancan hadisin Jabir wanda kaga yana nuna maka cewa hadisin a wato wannan ne wato kusan abu ɗaya ne suke bada labari wannan hadisin na Jabir wancan hadisin kuma Abu Bakar ta Anufai ibn al-Harith at-Taqafi kuma wannan shine fatawa na Hassan Basri Hassan Basri shi a cikin sirrin tsoro da ya ringa idan ya zaba shi shi ya fi zaban wannan ai raka abiyu ai raka abibi bi da su kawai a huta Hassan Basri abu da yake cewa wa bidhalika yufti al-Hasan wannan shine fatawan Hassan Basri tare da shi yake fatawa da shi shi abu da ya zaba kina a cikin sallolin yana ganin wannan yafi yafi yafi sauki wannan hadisi hadisi ne tabbatacce hadisi ne sahihi duk da akwai magana tsakanin malamai akan cewa Hassan Basri ko ya sarari hadisi na Abubakar Abubakarata shi Nufai ibn Harith al-Thaqafi amma Imam Bukhari da sauran manyan hazakai na malaman hadisi sun tabbatar mashi da cewa lalle ya sarari shi kuma hadisi da yawa cikin Sahih Bukhari ya nuna cewa sami'tu ya naji hadisi daga Abubakarata wannan haka ya ji hadisi Abubakarata to amma anan kaga an ana yayi da kuma ana cewa shi ma yana yin mudallis ne yakan yi dan dogon islami wani lokaci amma wa zama hadisin akwai ba shi ba kai tsaye je hadisin daga wannan sahabin ba da ko da wato kasancewarsa ya yi fitawa da wannan hadisin wanda zai ƙara ƙarfafa maka cewa lalle ya fahimci cewa hadisin daga amintacce ne ko kuma ma shi ne ya saurari hadisin a kai tsaye saboda ka an anan sa ba za ta zama ta cutar ba sannan kuma in an lura ita na daidai da hadisin jabir hadisin jabir cewa yi har muka dinga neman inda za mu samu mazana yi bacci bacci kuma na ƙayyumi ake magana wannan shi ne al'abahar kuma kaga a nan sai aka mace a zaha kaga hadisin ashe kaga ita hadisin da kissa kissa ya riga ya haɗe dan haka wannan hadisi ya tabbatacce kuma kissan kissa ce guda ɗaya wannan shine wato sallah ta biyar sai kuma sallah ta shida sallah ta shida to sai an saurara kwarai da gaske wata iri ce abu hurairah shi kuma ya kawo ta shi ma kuma ya ce ya yi sallar ne ƙimalu najat hadisin ibn umar shi ma ya ce ya yi sallar ne ƙimalu najat insha Allah idan muka zo aka kuma sallar da bambanci kamar yadda za mu zo makaranta sallar da bambanci duka za mu zo daga baya sai mu ƙara tattaunawa akan waɗannan sallolin waya ina aka yi su sallar ta shida da mazala aka ruwaito ya yi a sallar ta wato tsoro shine hadisi da ya tabbata a cikin sunan Abi Dauda da baninsa hadisin Abu al-Aswad Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal cewa ya ji Urwa ibn Zubair daga cikin manyan malamin fuqaha sab'a yuhaddithu an Marwan ibn al-Hakam yana ruwaito ruwaya daga Marwan ibn al-Hakam to shi kaga yanayin da magabata ke tsakanin su Marwan ibn al-Hakam tsakanin su ba a shi da su Urwa ibn Zubair Marwan ibn al-Hakam yana daga cikin Bani Umayya kuma yana daga cikin wanda shi da kan ci wato yayi aikace aikace na laifuka iri iri na zubar da jini sannan kuma suna daga cikin wanda suka wato tsaya tsayin daka gidansu suka suka tabbatar cewa wato amma kashe wansa Abdullahi bin Zubair tabbata da kaga an zo ana maganar addini shi ba a cewa yanzu za a karba addini wani wani abu ta ce ba shi za a aka tambaye shi Urwa bin Zubair akan Marwan ibn Hakam yace Marwan duk da muna kushe wasu a wasu abubuwa amma baya ƙarya a hadisi kai zauna wannan shine umda kawai baya ƙarya shi abin take ne abin da ke ruwaitowa wanda ke nuna maka yadda sahabbai yadda wato gami da addini ba su da da kuma magabata tabi'ai ba sa sa gilli a abin da amma yanzu za ga ko rigima kuke tsakanin wani da wani sai kace shikenan na ba ƙara na ba ƙara zuwa azan sa fatawar sa na ba ƙara yadda wanda kaga duk ba haka magabata ke yi ba daga Urwa ibn Zubair shike ba da labari cewa Marwan ibn Hakam ya tambaye Abu Hurairah wanda kuma kaga Marwan ibn Hakam tsakanin su akwai ta tabarza yana da wasu abubuwa da yawa wanda yake ba yayi ba da malamai suka cewa yayi ba daidai ba marwa ibn hakam amma malamai yayin da ruwaito hayi waya suna karba saboda shi ba makareci ne ba an riga an cewa shi baya ƙarya wani ya daga cikin wato dabi'a kyawawa na larabawa gaskiya suna daga cikin dabi'u su kyawawa da su ba samu suna ƙarya wasu kabilu zaka suna yin ƙarya sabanin su wasu wanda suka dauki addini shi'a sun rabi sun rabi da farisawa su kuma a cikin addinin su akwai wannan kairayin da sauransu za ka ce zama abu ya lalace haka yace yuhaddithu an marwan ibn al-hakam annahu sa'ala abu hurairah marwan ibn al-hakam ya tambayi abu hurairah hal sallaita ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatan khawfi ka ya sallaci sallan tsoro tare da manzon Allah qala abu hurairah sai abu hurairah yace na'am na sallata qala marwan sai marwan yace mata yaushe ka sallaci wannan sallah Kala Abu Hurairah sai Abu Hurairah ce amar ghazwati Najat a shekarar da aka yakin Najat. Wani ya daga cikin abin da Imam Bukhari ya hujja da shi akan cewa yakin ya faru ne amu Khaybar shiga ta bakwai saboda Abu Hurairah shi kansa musuluncin sa amu amu Khaybar ne ya musulunta sannan kuma yakin da ya fara halarta da shi Abu Sa'id Ashari shi yakin yakin Khaybar yakin Khaybar ko kuma yakin Masrika wannan sannan Khaybar a wannan ne shekarar da ya fara zuwa yaki sadaka imamu bukhari ya hujja da shi amma kaga nan abu na jari ce shi bai ce za ta daka ba sadaka cewa ya ce abu na jari ba ya kuma za ta daka ce ba ba dadi ba wasu malamai sun faɗi haka yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila salati al-asr manzo Allah yanda yayi wannan sallah a wannan lokaci ya tashi ne yaje zai salati sallar asar fa qamat ma'ahu ta'ifatun sai wasu daga cikin gungun sahabbansa suka miƙe tare da shi suka yi sallah tare da shi wa ta'ifatul ukhra muqabila al'adu wasu daga cikin wato sahabbansa kuma suka je suka fuskanci abokan gaba wa zuhuruhum ila al-qibla a lokacin suka ba ma wato al-qibla baya wannan ita kanta wannan kalma din a rike ta wa zuhuruhum ila al-qibla fakabbara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo ya kabbara sallah fakabbaru jami'an sai dukan su suka yi suka kabbara sallah a wannan karo da wanda suka juya ma al-qibla baya da wanda ce kalla alƙibla manzala ce Allahu akbar su ma suka ce Allahu akbar da suke bayan sa wanda suke can suka juya ba alƙibla ba su ce Allahu akbar ko ba su juya ba eh fa kabbaru jami'an alladhina ma'ahu walladhina muqabili muqabil al'adu wanda suke tare da shi da wanda suke fuskanta abokan gaba duk suka kabbara sallah a lokacin thumma raka'a sai maza ana yin ruku'i thumma raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atan wahida maza ana sai sal eh raka'a raka'a daya wa raka'a wa raka'ati at-ta'ifati allati ma'ahu sai wato ita ma wannan wacce take bayan shi ita ma sai ta yi ruku'i ta yi raka'a ɗayan ta raka'a ɗaya ta yi tabbata thumma sajada sai yi sujada fa sajada ta'ifatu allati talihi ita dai wannan ita ma sai ta yi sujada wal akharuna amma alhali su ragowan wanda suke fuskanta abokan gaba qiyamun muqabilil adubi suna tsaye ba su bi shi sallar ba amma sun kabara sun shiga sun yi kabara harama amma ba su bi sallar ba suna tsaye suna fuskanta abokan gaba ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال بايا يقول لك سجدة سيتاشي ميكي وقامت الطائفة التي معه wannan kungiyar farko da take tare da shi ita ma sai ta miƙe bayan sun miƙe kaga kamar za a cewa sallah kenan ko fa zahabu ila al'adubi sai suka tafi wajen abokan gaba su kuma kaga su ma sun juya kenan ko kuma wasu daga cikin ruwayi an cewa sun dai da baya da baya sun suka juya za mu zo insha Allah mu magana kan wannan ita ma fa qabaluhum sai suka fuskanci abokan gaba din wa aqbalatil ta'ifatu allati kanat muqabilil adu sai ita wannan kungiyar da ita ce a farko take fuskanta abokan gaba su kuma sai suka tunkaro ma'aiki sallallahu alaihi wasallama faraka'u sai su ma suka yi ruku'i wa sajadu suka yi sujada amma a lokacin shi kuma ba sai abu mazalan ba wa rasulullahi qa'imun kama huwa mazalla yana tsayen da yake ayaro dama wato da ya dago ba ya dago ba su kuma wancan wanda suke bayan suka tafi suka juya to da suka tafi suka aka canji na waje su kuma sai suka zo sai matsala ya ci tsayawa tsayensa su kuma sai jira su su ƙara shi ragowar raka'an da ba samu ta farkon tunda ai sun riga sun kamar harama an manta ba su suka yi ɗaya suka yi rukuni suka sujjana su na to ina nake ne sun makamu sun wasu wasu suka miƙe faraka a rasulullahi suka suka ci da matsala a tsayensa faraka a rasulullahi sai manzo Allah yayi ruku'i raka'atan shi ma yayi ruku'i ruku'i daya raka'atan ukhra da gowa ruku'i sanadai na sallarsa wa raka'u wa raka'u ma suka ce gaba bin sallah a haka wa sajadu wa sajada wa sajadu ma'ahu yayi sujada su ma suka sujada thumma aqbalat at-ta'ifatu allati kanat muqabil al'ad sannan kuma ana cikin haka sai ita wannan kungiyar farko wanda take fuskanta a kungiya ta biyun nan sai ta koma tana fuskanta abokan gaba ita ma sai ta tunkaro faraka'u sai suka yi ruku'i wa sajadu su ma suka yi sujada wa rasulullahi qa'id wa ma'ahu su kuma lokacin manzala yana zaune da shi ne wanda suke tare da shi suna zaune su kuma a suka dawo su ma aka jira su suka ƙara shargowa raka'a da nasu tasu da sai musu saura amma manzala bai sanar ba sallan ba sun makana salamu sai daga baya kuma da suka suka riske manzala a zaune sannan sai aka yi sallama fa sallama rasulullahi sai manzala ya sallama wa sallamu jami'an suka sallama ba shi ɗayan su fa kana rasulullahi raka'atani sai ya zama mazala shi kaga yayi raka'a bi cikakkun sa wal kulli rajulin min at-ta'ifatayn raka'atun raka'a kowanne daga cikin su kuma ko abin da ya samu shine raka'a daidai shine zai ya cika ba kansa raka'a daidai daga baya kaga anan a wannan riwayar shi manzo Allah yayi sallah raka'a daidai tare da wanda suke tare da shi sai suka juya da baya su kuma sai wanda suke su kuma sallah tare da shi ba ko sun shiga sallah tare duka sun inda sun kafara haraba wanda ba su yi raka'a tare ba sai suka matso kusa da manzo Allah suka rama raka'an farkon nan da basu yi ba dan rama za a ce sannan kuma zalla shi kuma yana tsaye shi kuma yana tsaye sai kuma suka suka cin da shi a tsayen nan sai ya ci gaba da sallah tare da su suka ci gaba da bin su haka da ya zauna yana yi tayya su kuma wadancan ni ba san baya aka yi ba tunda dai kaga annabi abokan gaban na wannan eh wato sai suka zo suka dare suna ado sai suka ci gaba da suka su kuma suna zaune suna zaune su kuma suka ana jira su su ƙara sharbo raka'a su su ƙara sharbo raka'a su sai suka zo suka ji da mazala a zaune shikenan kuma sai mazala sai sallama da su ko aka sallama sallan a tare tare aka sallama sallan din a wannan shine ruwayan da tafi inganci ruwaya da ake ruwaitowa daga daga wannan ba ake sunansa Hayawa ibn Shuray al-Misri da ibn Lahiya su suke ruwaito wannan ruwaya daga Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal daga cikin tsariko a Zuhri yake rubuta daga Urwa ibn Zubair daga Marwan ibn Hakam daga Abu Hurairah a wata ruwaya da aka zo sai aka ce da za su so waɗannan nabiyin da za su koma wajen na farkon na wato na farkon da za su koma wajen nabiyin wanda suke fuskanta a ukan gaba sai da suka dan fara tafiya da baya da baya sai aka ce mashawul qahqara sai suka dan yi baya baya baya baya baya baya suka juya suka juya daga baya ila masati ashabi wannan ruwaya ce ta Muhammad ibn Ishaq sahih al-Maghazi wa siyar da yake ruwaitowa daga Abu al-Aswad da kuma Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam duka malaman sa ne guda biyu hada su suke ruwaitowa daga daga daga wato Urwa ibn Zubair to amma dai a shi a wannan ruwayan kuma sai bai ambaci wa zuhuruhu ila al-qibla ba cewa sun bada baya to amma kuma ko shakka babu Muhammad ibn Ishaq wato ruwayar sa ba za ta zama ta yi kokawa da ruwayar Haywa ibn Shuraih da kuma Ibn Lahiya ba su su ne shi washi ɗaya ne sadaka ruwa in ne bai ambata wani abu ba su wasu sun ambata dole za a fi gabatar da wanda suka ambata cewa su sun ba ma jibla baya bakiya za a faɗi haka sai kuma wani abu da yake ruwaitowa shi Muhammad ibn Saqi wanda yayi ina tsammani yayi kuskure a cikin ruwaya ya ruwaito ma'anar hadisin daga Aisha amma sai ya faɗi wata mukaifiya da ya samu mukhalafa wanda wannan shi ba za a karba daga wajen sa ba dama an samu sani ya tsaye kurakuransa shi shi Muhammad ibn Ishaq shi Hassan hadith ne ba wai sahihul hadith ne ba to a ciki sai yake cewa thumma sajadu thumma sajada sai sujada fa sajadu sai suka yi wannan hadisi ne na Aisha yake rubutuwa daga Aisha amma da wannan isnadin wasu da cewa da yasa cewa ma wannan isnadin ma ya kuskure ya yi kuskure a matan ya yi kuskure ma isnadin thumma sajadu fa sajadu thumma sajada sai mazala ya sujada fa sajadu sai suka yi sujada su wadannan suke bayan sa thumma rafa'a sai mazala ya dago fa rafa'u sai suka suma dago kaga ba za a ƙara koma sujada ta biyu ba amma sai mazala bai koma sujada ta biyu ba ثم مكث رسول الله جالسا sai manzala ya zauna a zaune thumma sajadu li ahum li anfusihim su sai suka sujada su ragowar su ɗayan nan da ya rage musu suka karishe bayan sun karishe kuma sai suka tashi su kuma suka koma wannan wannan ruwaya ce da malamai suka ce akwai rauni a cikin ta kuma lalle raunin a bayyane yake shi Muhammad ibn Ishaq ai ba zai iya kokowa da manyan malamai irin su Haywa ibn Shuraih al-Misri daga da kuma Ibn Lahiya sun yi ittifaki akan cewa ga yanda wannan ruwaya ta faru cewa manzo Allah tsayawa ya tsaya cak abinsa su kuma suka tafi can wajen abokan gaba su kuma wanda suka dawo suka same shi a tsayensa ya kuma ya kuma ci gaba da wato bi wato musulmancin a lokacin ba suka ramo ragowar raka'a su da ya kuce musu su sannan kuma sai daga baya kuma sai ya ci gaba da musalla din haka wannan ita ce ruwa da take inganci a kuma ko da ma an ce ita Aisha haka take ta samu hadisin to amma ita ai ba da ta je wani yakin ba shi ko Abu Hurairah cewa ya je so kuma walaysa al-muqdar kal mu'ayid walaysa al-khabaru kal iyad ji malamai wanda yaje shi ba ne yake da wanda aka baki labari ba gani ya kodi ji saka ba za ka wannan ruwaya ta ba zai ko kawa da ruwaya Abu Hurairah ba to kaga wannan mun sami a kaifiya ta nawa kenan ta biyar an sami kaifiya ta biyar yadda ake sallar wannan tsoro din sai kaifiya ta shida a kaifiya ta shida shine hadisi na Ibn Abbas da hadisi kuma na Hudhaifa su idan tsoron ya dan yawa an ga alaman ba an yi daga an yi an watsa formation an riga an watsa kowa da wani abu wajensa ana tunanin kuma cewa idan zama aka rikikita wannan tashkila da maza Allah yayi shi ko kwamandan yayi zai zama an samu matsala to ko sai raka daidai ɗayan ta zama bonus kuma raka abi na su yi ko ta zai shi raka daya da goma kuma ba sai sun raba ta ba eh dama ibnu tabiya yake cewa in an lura da tafiya da tsoro idan suka haɗu sai zama an takaice maka zaka'an kuma an takaice maka aikin sallah din idan ɗaya ne ya samu wato tafiya babu tsoro sai a takaita maka rako'in amma aikin sallah na nan in kuma aka sami tsoro sai a takaita maka in a cikin zaman gida ne sai ka kaga sai zama an takaita maka aikin sallah amma ba takaita maka rako'in ta ba in kuma tsoro da kuma tafiya suka haɗu to sai zama duka guda biyu ba za su iya sanaya idan ma da aikin da kuma wasu daga cikin rukunin da an sun sare kamar anan kaga kaga ba sai zama raka da za a yi raka abi kuma an ce raka da kuma an ce rago kuma a ji Allah ta'ala ya karba Allah mai rahama ce a wannan watakila yushbi cewa wannan inda shirtu alkhawf tsoron ya dan tsananta ko kuma ya zama mazalla ya riga ya sanya su a wasu wajeje da yake ganin in aka ce za a ce an zo da wannan ko in duka guda biyu to takila zai bayu a wani aikin wani wani ba zai iya yi ba sai zama to sai a ce kawai a yarka ɗaya rago kuma a ubangiji ya riga ya afuwa wannan ruwayar imamu ahmad da imamu nasa'i da wasu su kuma imamu bukhari ya kawo ruwaya ya ta'aliki ta ta'aliki da ya karfafe ta da siga ta jazami ta hanyo ta hanyar abubakar ibn abdullahi ibn abil jaham al-kufi daga ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba manyan babban malami babban malami daga cikin malaman mutanen madina guda bakwai nan da yake ruwaitowa daga ibn abbas ibn abbas yake cewa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi mazalla yayi sallah sallan tsoro bi zi qarat a yakin zi qarat shi ma insha Allah za mu zo mu magana ta kanta wannan yaki din yaushe aka yi ta kuma ya aka yi ya aka yi dai za mu zo mu yi magana akan ta arzun min ardi bani sulaim ce zi qarat din wannan yaki ko kuma wannan waje wani waje ne kamar wata anguwa ce ko wata wani gari ne daga cikin gari na gari na Banu Sulay fa sallan nasa khalfahu saffaini sai mutane suka yi sallah bayan manzo Allah suka yi sahu biyu saffan yuwazil adu wasu daga cikin makiya wasu daga cikin wato sahu suna fuskantar makiya wa saffan khalfahu wasu daga cikin sahun kuma suna bayan manzo Allah suna sallah tare da shi fa salla bi saffi alladhi yalihi rak'atan sai ya salla tare da sahun da yake bayan sa kai tsaye raka daya thumma nahaba haula'i sai su waɗannan wanda ya salla tare da su sai suka miƙe ila masafi haula'i zuwa wajen sahun waɗancan suka tsaya a wajen su wa haula'i ila masafi haula'i su kuma waɗancan wanda suke goshi abokan gaba suka dawo wajen su a fasalla bihim rak'atan ukhra sai manzo Allah ya sallace ragowar raka ɗayan sa da ya saura wa fi lafzin a wani lafazi na imamun nasa'i ce wa lam yaqbu musalama raka'atu ba zaka wannan wannan ruwaya ce ruwaya ce ingantacciya ruwaya ce da Abubakar ibn Abdullah ibn Abdul Jahab wanda fika ne yake ruwaitowa daga babban malami Ahadu Fuqahi Sab'a na Madina shine Abdullah ibn Ubaidillah Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba yake ruwaitowa kuma daga babban malamin sa Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas banda wannan ruwayar akwai wata ruwayar kuma da ya faɗi dama wannan ma kai tsaye shi a maganarsa fatawa ma ya bayar yake cewa ma daga cikin abin da ubangiji ya ya haranta mana akwai idan an je ana cikin halin tsoro a raka sallah mai raka biyu a mata raka daya wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisin bukair ibn al-akhnas al-kufi daga mujahid ibn jabr daga abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yake cewa farada allah ta'ala as-salata ala lisan nabiyikum fil hadr il hadri arba'an Allah ta'ala ya farlanta akan harshen annabinku a sallah na wato a halin zaman gida a yi ta sau hudu wa fi safari kuma a halin zaman tafiya kuma raka'atai ne a yata raka'a biyu wa fil khawfi raka'a a tsoro kuma a raka'a daya ibn abbas yace manzo Allah ya sallata mana wannan sharanta mana wannan don haka wannan hadisi ne amintacce a wani hadisi ne ingantacce a rijal mufiqat wanda suka rawaito wannan riwayar wato amintattu ne akwai al-hafiz yusuf ibn abdul bar abu abu umar annamari sai magana akan wannan hadisi yana ganin hadisi ya da da saboda wai shi an ce ba za a rabar ka ba kai ibn abdul sai ce wannan hadisi shi sai ya dan yi magana akan ingancin sa yace bukair ibn akhara shi kada ya kada ta riwaya amma wannan maganar nasir ya faɗa babu komai a cikin ta saboda bukair ibn akhara shi kace tika ne babban abantacce ne ba wani ma wanda aka dauta mu yayi yayi magana akan sa wanda zai karbu ibn ma'in ya wata kashi annasai ya wataka shi abu hatim razi wannan abu zu'atar razi da sun wataka shi saboda wannan hadisi ne tabbatacce ba kamar da ibnu abdul bari ce ba zai karbu ba abinda ibnu abdul bari yayi na suka wannan hadisi ba zai karbu ba kuma haka yana yana da ma'anar wannan hadisi na farko ba da muka faɗa wannan hadisi na farko da aka muka karanta na abubakar ibnu abil jaham daga abdullahi daga ubaidillah ibnu abdullahi ibnu usman daga ibnu abbas kaga yana ƙara wannan hadisi shaida da sannan kuma banda ibn abbas sai kuma abinda kuma imamu ahmad ya ruwaito da shi da abu dauda da annasai da ibn hibban da sauransu ibn khuzaima da sauransu hadisin ta'laba ibn zahdab yake cewa kunna ma a sa'id ibn al-as mun zama muna tare da sa'id ibn al-as bi tabaristan an tafi an tafi jihadi a wannan gari din fa qama sai miƙi yayin sheda fa qala tace ayyukum salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatan khawfi a cikin ku wane ne yayi sallah tare da manzo Allah sallar tsoro fa qala hudhayfa sai hudhayfa ce ana ni ne ne sallah tare da manzo Allah sallar tsoro fa salla bi haula ya rak'ata sai aka yi sahu guda biyu wasu suka fuskanci abokan gaba wasu suka zama a bayan hudhayfa hudhayfa yayi sallah raka'a ɗaya tare da sahun farko wa bi haula ya rak'ata su ma sahun na farko na biyu su ma aka sallah da su raka'a raka'a ɗaya walam yaqbu ko a cikin su babu wanda ya rama raka'a ko ɗaya kaga hadisi ya riga ya tabbata ba wani ramar ka raka da dai suka yi kaga hadisin Abdullahi dan Abbas guda biyu ga hadisin Hudhaifa wanda shi ma hadisi ne tabbatacce ya riga ya tabbata waɗannan su ne hadisai guda shida a guda shida ke muka kawo ko bakwai na bakwai muka kawo ko hadisi na bakwai hadisai bakwai muka kawo wanda imam babu amana cewa dama hadisai guda shida ko bakwai sun tabbata daga manzalata wannan shine hadisai da ake da shi na tsoro wanda sune ummul bab su ne wato suke asali a cikin babi ne akwai hadisi Abdullahi dan Umar akwai hadisi na wato Salih ibn Khawwat daga babansa Khawwat ibn Jubair akwai hadisi na Sahal ibn Abi Hatma akwai hadisi na Jabir ibn Abdullahi guda hudu sannan kuma akwai hadisin Abu Salama da yake rubuta daga Salih daga Jabir ibn Abdullahi na biyar akwai hadisin Abu Abu Bakrata da kuma hadisi na Abu Bakar da hadisin da hadisin wannan hadisi ɗaya ne hadisin Jabir hadisi ɗaya ne wannan sai kuma hadisi na shi wannan hadisi da muka wani ibn Abbas da Hudayfa shi na shida hadisi na bakwai kuma shi ne hadisin Abu Hurairah hadisin Abu Hurairah wanda shi wato manzala yana tsayen nan suka zo su ƙara sama kansu waɗannan sune hadisai guda bakwai da ake da shi Imam Ibn Qayyim shi sai a wajen sa yana ganin hadisi shida ne kamar yana ganin hadisin Sa'ad ibn Abi Hathma da hadisin Khawwat ibn Jubair hadisi ɗaya ne wanda kuma muna cewa hadisi ne daban-daban magana mafi inganci hadisi ne daban-daban saboda shi wancan manzo Allah ya ce da ya jira su sannan suka suka sallama tare shi kuma annabi kuma shi ma sallama yayi ya riga sallama abin sa saboda haka wannan duka ba zai zama iskali ba na ganin lokaci ya ko to an gota ko babu laifi za mu iya tsayawa a nan abinda ya rage muka shiga ba da mu iya fita ba a ta hakikin da za mu yi yanzu kaga a wasu wani hadisi an ce za ta riƙa za ta riƙa din ta yi yawa hadisin jabir wani hadisin da aka yi sallah din wasu wasu na gaba wasu na baya aka canja aka canja wasu suka dawo gaba aka shi ma ce za ta riƙa aka kuma ce kaza ta sabi'a ma hadisin kuma shi kansa Khawwat ibn Jubair kaga shi ma ce za ta riƙa Khawwat ibn Jubair ya ce za ta riƙa hadisin Abdullahi dan Umar ya ce qibalun najat hadisin Abu Hurairah ya ce qibalun najat hadisin Ibn Abbas ya ce ayatin bi qarat to waɗannan hadisan duka kasira ne masu hadi saboda haka kowanne kaga yana buƙatar a hakiki a ga wa a wani waje ne kowanne mazala ya waɗannan sallolin muna da waje guda bakwai akalla da mazala ya waɗannan salloli to a wani waje ne ya yi su din za ta da ƙarin duka sati biyu da yi ne ya riga yin wannan salloli duk ana ciwon wani tsoron kenan zai zama kuma ai za ta riƙa da yawa daga cikin malamai suna cewa ma shi kansa ma da aka jabi ya sami su a makiyan ma daga baya sun jirga wannan ya daga cikin gyara da ne kuskure nake jin a wancan wanda ya mun gyara Allah ta'ala ya saka mishi alheri a za ta riƙa ba zuwa aka yi kai tsaye aka yi gumurzu da su abokan gaban ba da suka ji cewa lalle ba za Allah ya riga ya suka jirga suka gudu suka bar mata yayin su amma shi kaga hadisin Jabir cewa aka yi ma an tafi an halla an halla abokan gaban akwai inda yake magana cewa ba har ma wato tsoron ya karanta a wannan lokaci to kaga zai zama wato zai zama wato bai isa ce ɗaya ba wani an ce kafafan wani an ce usfan wani haka haka dai za ka ga yayar wannan sai an hada su gaskiya sannan za a tantance asali me ya faru da waɗannan ruwayoyi kuma a wani zamani aka yi su wani lokaci aka yi su kuma a wasu shekara aka fara ba insha Allah muka zo karatu na gaba za mu yi wannan tattaunawa insha Allah ta'ala sai dai kamar na jin sati mai zuwa ba za mu yi watakila sabon wata ne ba za mu farko wata ne za mu za mu katu ba ko ba in aka katun zan zan yi magana abin da makaranta Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.
ربنا ولك سمع الله من ربنا ولك shi ma mu da dinsu ko gaba ɗaya da yana eh wannan masabai ne aka yi na malamai a cewa idan ma mu zo shi zai sami Allahu liman hamidahu din ko ko zai ce rabbana wa lakal hamdu ne kadai wannan sabai ne ake da shi na malamai a wasu na cewa tunda ba a faɗa ba shi kuma Allah ya ce sallu kamar ayati muni usalli da haka idan mamu ya dago shi ma kawai ya ce sami Allahu limin hamidu zai hali da rabbana wa lakal hamdu a wannan shi zabin shakul albani za ku ga sifatin salatin nabi da sauransu amma wannan ra'ayi da yawa daga cikin malamai ba su karbe ta ba gaskiya kuma zahirin riwaya ta ci karo da ita mazala cewa in yace sami Allahu liman hamdahu fa qulu rabbana wa lakal hamd in yace sami Allahu liman hamdahu ku ce rabbana wa lakal hamd sai ba ce yace sami Allahu liman hamdahu rabbana wa lakal hamd ba cewa mazala shi ya cewa sami Allahu liman hamdahu ayar riwaya ce ta zo aka samu cewa shi yana hadawa duka guda biyu to kuma liman kaga ya sha bamban da kuma abinda ma mu zai bai kamata a hada su akan abinda kuma shari'a ta riga ta riga ta riga ta raba su ba cewa aka yace sami Allahu liman hamdu shi ma amin da aka ce liman an ce yana cewa amin waya ta zo amma ba samu cewa riwaya da aka taba samu ma muna cewa sami Allahu liman hamdu ba amma an samu zala ya ce ku ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu duka wannan riwayoyi ne sun zo akan haka saboda haka ni na furin jayar da wato ta ta biyin gaskiya cewa ma mu idan ya dago to ba sai ya ce sami Allahu liman hamdu ba ko ce rabbana wa lakal hamdu kawai wanda ya masa insha Allah ta'ala bisa da zahirin riwaya na'am assalamu alaikum